إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايا هكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna masu farawa da jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin rahamar shi da tausayin shi ya nuna mana wannan lokaci mai tarin albarka wanda insha Allah ta'ala yayi daidai da tara ga watan al-Muharram hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara 1446 wanda insha Allah ta'ala ya yi daidai da sha hudu ga watan bakwai miladiya shekara dubu biyu da ishirin da hudu in ya inganta wanda insha Allah ta'ala kai tsaye ana sauraron mu daga masallacin da aka yi sani da suna masallacin STM a wannan gari namu na Maradi a inda muke ci gaba da karatu cikin wannan littafi mai tarin albarka na babban malamin hadisin duniya na wannan zamani shine Abu Abdurrahman Muhammad Nasir Din Albani rahmatullahi alaihi taken karatun namu shine karatun hadisin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da aiki da shi shi akadai zama lafiya ga musulmi Allah nake roƙo da ya ba mu ikon karanta daidai da fassara daidai da kuma aiki da daidai wanda insha Allah ta'ala in ba na manta ba wannan shine darasin mu na 32 ko shine darasin mu na 32 daidai a cikin wannan littafi mai tara albarka idan ɗan uwa ba su manta ba mun tsaya inda malam yake cewa aljaharu wal israru fil qira'ati fi salatil layl ina jin da wannan babi ko shine bayyanawa da kuma asirtawa a cikin sallolin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na dare hadda ma bayanin sallolin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na rana malam yayi mana wannan babu da muka wuce yana muna bayanin shari'a annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dangane da sallan nafila wanda muka yi bayani mutum zai iya yin sallan nafila ta rana a bayyane zai iya yi kuma a asirce zai iya yin sallan nafila ta dare a bayyane kuma zai iya yi a asirce kamar da muka karanta da ku malam yace babu wani hadisi ingantacce wanda yazo daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace ai nafilar rana ga yadda annabi ke yin ta bai bayyana karatu ko nafilar dare ga yadda annabi Muhammad sallam yake yin ta na aka samu hadisai amma sallar rana ba a samu hadisai wanda suka nuna annabi Muhammad sallam bayyanawa yake ko asartawa ba muna fahimta yan uwa ku gane shi addinin wannan na Allah ne asali malumai sun tahi kan cewa in nafila za ka yi na rana za ka iya asartawa muna fahimta yanzu ko ni da za ka ce mini malam na fila rana za a bayyana karatu zan ce ma zaka iya bayyanawa kuma zaka iya asirtawa abinda malumai suka yi cewa shine nafila ranar mutum ya asarta nafila dare mutum ya asarta amma ku gane ba hadisi bane wannan ijtihadin su ne me yasa malam yayi mana wannan bayani amana ne na ilimi muna fahimta in ya boye ya boye ilimi kuma ya ce zai bayani shari'a sallah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam muna fahimta wanda mun karanta da su lokacin da annabi Muhammad sallallahu alaihi ya wuce gida Abubakar ya ga Abubakar yana sallah da dare ko ya ji abubakar ya yi ƙasa-ƙasa da murya shi kwarai da ya wuce ta wurin umar ya ji umar ya ɗaga murya kwarai da suka haɗu na annan muhammad salam sai annabi ce abubakar jiya na bi ta wurin gidanka da dare na ji kana sallan nafila amma kana karatu ƙasa-ƙasa sai abubakar ya ce ya rasulullah ai na ji yadda wanda nake ganawa ai allan da nake ma karatu da ne ƙasa-ƙasa da murya ta ya ji yace kai kuma Umar naji kana ɗaga murya kwarai Umar yace ya Rasulullah ina yi ne dan in tada masu janjaki wanda ke janjaki ya falka shi ma ya tashi ambaci Allah subhanahu wataala sai annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam a ƙarshe yace Abubakar ka dan ɗaga muryarka sama ga yadda take ƙasan nan ka dan ɗaga ta kai kuma Umar ka rage ta ka muna fahimta wanda wannan yana nuna mana in ana sallah hatta wannan salloli da muke cikin masallaci bai dace ba ka ɗaga murya wurin karatu ka cutar da makwabcinka yana sallah musamman sallolin da mutane suke daban-daban za ka wani yana sallah shi kaɗai zai buɗe murya ya yi ta karatu wai in shi ma na kusan ka sallah yake so ya yi wataƙila in karatunka ya rinjayi na shi ba lallai zai samu sallah shi cikin nutsuwa abin sai mun fahimta ba to annan muhammad sallam bai yarda ba da musulmi ya cutar da ɗan uwan shi musulmi ko da da karatun alƙur'ani kamar yadda zaka samu daddare wasu masallatayya lokacin da mutane suke son su yi kwana sai su sa karatu alqur'ani su bude bulin wannan ba addini annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bane ba haka kuma zaka samu wasu sun kunna waka a musulunci yan uwa makwabci yana da haƙƙi mai girma haƙƙi mai girma bai dace ba kana da shago nan ga wani na da shago nan ko ka bude ko da karatun qur'ani ne ka takura mishi ka sa iya gwalgwadon bukatar ka kai in shi ya bukaci cewa yana son wannan to balle wanda ya sa waka musamman wanda suke da irin diskotaka in nan ko mafi yawanci suna cuta makwabtan to in an ce ba a yarda ba hatta da karatu alqur'ani ayi to ina ga wanda yake ba karatu alqur'ani ba muna fahimta yan uwa to Allah subhanahu wata'ala ya datar da mu wanda annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam a karshe sai yake cewa ai aljahir bil qur'ani kal jahir bis sadaqa mutunan da yake karatun alqur'ani a bayyane annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar mutumin da ya sadaka ne a bayyane mutumin da ya dauki sadaka ya mika muna fahimta yace wal musiru bil qur'an wanda yake sirranta karatun al qur'ani yace kal musiru bil sadaqa kamar misalin mutumin da ya sadaka ne a boye ai wancan satin mun an taba wannan misala ko da sadaka a bayyane da sadaka a boye wanne yayi sadaka a boye yayi me yasa annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace mafi tantantar saraka ita ce ka bada saraka da hannun dama hannun hagun bai sani ba a sadaka in ka bada kuɗi sadaka a bayyane kai in kai dan Allah ba in ka bada ba dan ake ka bada wani zaka ga alheri in zai ma sai ya bari gaban mutane wani muna lafiya to zo ga wannan ko kaga wai in kayi ta a bayyanan dan Allah ne to wanda ya ɓoye ya yi ta da Allah ya yi ta lada kai da kai a bayyane Allah subhanahu wata'ala yake cewa lallai in tubudu sadaqati fa ni'im mahi in kuka bayyana sadakaku in kun yi da Allah yayi Allah ya ce wa in tukufuha in kuma kuka ɓoye ta kuka yi kuka ba mabukata Allah ya ce wannan ya fi alkhairi a gare shi yasa zaka ga magabata suna alkhairi ba a ma sani ba mu kuma yanzu in ma kai alherin ba a gani ba kai ne da kanka zaka zo ka rinka bada labari awa kai kai dai ai mutane yanzu ba iya bane ba yau kai dani in su ba iya bane ba ai duk abin da na musu kaza da a'a kai kai ne dan neman yarda Allah subhanahu wataala ko ba haka nan ba bayin Allah na kwarai ya Allah ya bada labarin su ni suke yi in suka yi cewa ni suke cewa inna ma nuqimukum biwajhillah mu kawai mun muku ne dan neman yarda Allah la nuridu minkum jaza'an ba mutan sakamakon komai daga wurin ku kai wala shukura ko godiya ba mu bukata duk wanda ya abu da Allah bai jira sai ka gode mishi duk wanda ya baka abu dan Allah bai jira sai ka gode mishi duk wanda ka ji ya ce nan na baki kaza ko ya ce ya gode kenan ba da Allah kai ba shi wanda ya bada da Allah me yake jira Allah ya karba kawai shine matsalar shi haka nan ne yan uwa to shi yasa abubuwan suna da bukatar taka tsantsan kwarai duk abin da za mu mahalarto da Allah subhanahu wataala gaban mu je da shedan yake so yayi galaba kan mu mu dage sani mu Allah subhanahu wataala biyayya in za mu sadaka mu yi sadaka a boye eh mu bada yadda daga kai sai mutum ba wanda ya san wannan sai Allah yana ɗaya daga cikin in kun tuna mutanen nan guda uku ko wanda duki ya lice su ko a kowa aka ce ya yi tawassuli da abin da ya da Allah ko Allah subhanahu ta'ala ya kubutar da shi sarakin da kai dan Allah zaka iya tawassuli ka daga hannu ka ce Allah nayi kaza ne dan kai Allah ka biya mini bukata muna fahimta kuma sannan uwa akwai bambanci tsakanin sadaka da kyauta sadaka ba kowa ake ba sadaka ba kyauta ake iya ba kowa muna fahimta mutane da yawa wannan abubuwan yana ɗin shige musu sadaka ba kowa za ka ba ba kaga ƙato garjeji ya zo ya miƙe cikin masallaci ce da Allah a taimaka mai da sadaka ake ake kai da kamata a baka sadaka ba muna fahimta kun tana musana nan da ya zo na annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kame matsalar iyalin shi annabi ya tambaye shi me yake da ya ce Rasulullah ni ban da ko ni gida na so ta tsohuwar matala da nake kwanci da dan matashin kai annabi ya ce zai kawo da ya dauko su ya kawo annabi ya ce wa zai sayan wannan ha da mu ne saka ce kai malaman nan ba ku da imani na zo da matsala ta wai ka tambaye ni na aje gida na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda ya san hadarin da ke da kai cikin mutum ya saba da abashi abashi abashi da ya je ya kawo wani ya ce wani ya saya kamar misali wani sai ya ce ya saya jiska biyu wani ya ce jiska uku karshe dai aka saida kamar yanzu ka ce misali an saida abin jiska biyar sai annan muhammad sallam ya ɗauki wasu kuɗi cikin jiska biyar ya ce wannan ka je ka saya abin ka kai iyalanka wannan kuma ka je ka siyo gasari ka zo da ya siyo gasari annabi ce to ka shiga cikin dajin madina ban sa in ƙara ganin ka sai bayan wata ɗaya ko kwana arba'in sai ga shi da ya dawo ya zo da sabuwar riga yana dariya sai annabi ce to haka bai ce ma alkhairi da karen kasar hannun mutane su baka ba matasa suna rena sana'a muna ganewa kayi sana'a koya take ka roki Allah ya sa ma albarka bahaushe yace zahin nema bai kawo samu muna ganewa uwa to sadaka daban sadaka Allah ya zana wanda za a ba mutane ne mabukata mutane ne matalauta mutane ne wanda suke da halin balaguro ko suke cikin matsaloli da sauransu haka amma kyauta kuma zaka iya mutumin da ke da hali zaka iya ba shi kyauta mutumin da ke da hali ma sai ka ɗauki wannan ka ce ga mota nan na baka wane kyauta na baka ai annan muhammad sallam kun tuna lokacin da jikan shi husaini ya ɗauki wani dabino a ƙasa ya ci hadisin na nan nan kulkuta in ka ɗauki husnul uswa ina ji ya kawo shi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ruga ya kama shi sai da ya kwato da dinan nan da yaro karami yasa cikin baki annabi ce yana tsoron da dinan saraka ne ai al-yadul ulya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce hannun da ke sama khairu min yadi sufla ya ji alkhairi ka hannun da ke kasa yau ko da kasa ce kullun ka zuwa dauka a baka sai an gaji da kai ha kadiba yadda bara sai yawa cikin mutanenmu ba daidai bane ba yana kawo mutuwar zuciya annan muhammad sallallahu alaihi wasallam ku sani mai roƙo dan ya tara ya sani fa yana roƙon makan shi ne ne garwashin wuta annabi ya ce in ka so ka roƙa da yawa in ka so ka roƙa ka dan ya rage naka to Allah ya kyauta mun samu lokaci mu zo mu yi magana kan wannan malam yace ما كان يقرأه صلى الله عليه وآله وسلم في الصلوات abinda annan Muhammad sallallahu ya kasance yana karantawa a cikin sallolin shi guda biyar malam yace wa amma mata ne ya qara'ahu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fi salawati min surul min sur wal ayat malam yace dangance da abinda annabi ya kasance yana karantawa a cikin sallolin shi na daga surori ko ayoyi mala yace fa inna zalika yakhtalifu bi ikhtilafi salawatul khams wa ghayriha wannan ya sha bamban yadda sallolin guda biyar take da kuma wa'ansu salloli wanda ba guda biyar ba yanzu yadda ake karatu a sallar isha'i ba haka na ake a sallar magariba ba ko yadda ake karatu a sallar azhar ba haka na ake a sallar la'asar ba yadda ake a sallar asuba kenan ya sha bamban ai muna ganewa ko ba guda bane ba malam yace wa haka tafsil zalika to zo kaga yadda annan Muhammad sallallahu alaihi yake yadda annan ya zamu rarrabe ma yadda annan Muhammad sallallahu alaihi yake karatu a cikin sallolin nan guda biyar malam yace mubtadi'ina bi salatul awwal zamu harawa da sallah ta farko min khams daga cikin sallolin guda biyar wace sai sallah ta farko sallah sallah asuba malam yace salatu fajr sallah asuba yace kana sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yaqra'u fiha bi suwal mufassal annan muhammad sallallahu ya kasance yana karatu a cikin sallah asuba da aswal mufassal an yi bayana al mufassal ko menene al mufassal mun yi bayani daga ina zuwa ina sune mi gajerun surori na cikin alkur'ani malam yace a magana mafi inganci yana fara yace mi min daga suratul ina qaf alal asahi gashi na ai kasa ya rubuta ya saki lamba ya rubuta sai yace annabi Muhammad sallam yana a sallar asuba yana karanta suwal mufassal shine daga suratul qaf abin da ya kasanta surori guda bakwai na kasanta daga suratul qaf sai wani sura ha a daga tsab sai wani sura ba sama ba a yi ƙasa a suratul qamar daga ƙaf sai suratul zariyat sai suratul tur sai suratul najmi sai suratul qamar sai suratul rahman sai suratul waqi'a surori guda bakwai yadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam aka ce yana min yawan karanta su a sallah asuba malam yace fa kana ahyanan wani lokaci kuma yaqra waqi'a yana karanta suratul waqi'a suratul waqi'a ita ce sura ta 57 a cikin alqur'ani a 56 afwan tana da ayoyi gomiya tara da shidda malam yace wa nahu min min suwar wa nahu min sarrafa raka'atayn wani lokaci kuma yana karanta wannan makamantan wannan sura ami a raka'a guda biyu malumai suka ce wannan hadisi yana nuna cewa wani lokaci annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallam yana raba wannan suratul waqi'a ne so biyu ai mun karanta da ku a baya ko yadda annabi Muhammad sallallahu alaihi yake karatu wani lokaci ya dauko sura sai ya kai har karshen ta ko wani lokaci kuma yana rabawa ko ya ɗauki wani abu cikin sura wani lokaci yana karanta sura har ma ya shiga wata wani lokaci kuma yana karanta wannan sura a raka'a farko kuma ya sake karanta ta a raka'a na biyu kamar yadda zamu zawa mai malam yace wannan hadisi shine mai lamba biyar ko waye rawaito shi malam yace Ahmad wa Ibn Khuzaima su suka rawaito shi a juz'i na farko shahi na shahi na 69 huska na farko malam yace wal hakim da hakim wa sahahu kuma ya inganta shi wa wafaqahu az-zahabi kuma imamu az-zahabi yayi mishi muwafaqa malam yace wa qara'a annan muhammad sallam ya karanta min surati tur min surati tur shine wani bangare na surati tur wa tur ko ya karanta wani bangare na ta kenan ba ya karanta ta ba annan zai iya yi wa farkon ta ya fara ko tsace ta yi ba ko karshe ya karanta wani bangare cikin nasa wazalika fil hajjatil wada malam yace wannan ya faru a hajjin ban kwana ne annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya karanta malam yace shi kuma wannan Bukhari da Muslim suka rawaito shi ku gane ha ku san sahabbai sun kiyaye amana na addini kalla hatta karatun da annabi yake a cikin salloli sai da aka sai da suka bambanto duka yana karanta sura kaza yana karanta sura akwai wanda za su cewa ma saboda yadda annabi yake karatu a su saboda yadda annabi sallallahu alaihi yake karatu a sallah na sura kaza ni a lokacin da na hadace sura kaza na hadace sura kaza na hadace sura kaza muna gani wa uwa shi yasa sahabbai Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara yarda da su ba dan su ba da babu wani musulmi a nan kasa sun yi kokari kwarai wurin su da sun kiyaye martaba na addini sun ba da jininsu da dukiyarsu da ransu da lahiyarsu da duk wani abu da ka sani jin daɗi rayuwa sun sallama su da al'umma ta rayu shi yasa in dai kana son ka yi addini lahiya ko to ka bi qur'ani ka bi hadisi annan muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sannan ka bi shiriyar sahaba annabi akan wannan ayoyin da hadisai Allah ya muna shar'i al-Qur'ani yake muna in tu'ihu a fa in amanu bimisli ma amantum bihi faqad da Allah yace haƙƙin al'ummar duniya sun yi imani irin yadda sahaba annabi suka yi imani Allah yace tabbas sun shiryu tabbas ha bai ji ba lalle ta da tafsiri kun ga annabi Allah ya ba da garanti in dai in dai ni in yadda sahabbai suka yi to mini ha mun shiryu sahabbai ka kalli abubakar ka kalli umar ka kalli su bilal ka kalli su kaza kawai su abinda suke jira a ce musu annabi ya ce daga an ce annabi ya ce ba su jiran magana kowa ba su daga magana annan muhammad sallam kan magana kowa kun tuna lokacin da annan muhammad sallam ya isra'i da miraji a aka zo ana ba da labari aka ce kai yau ba annabi ya shoko wata ƙarya wanda duk duniya ba wanda zai yarda da shi wai daga makka yace an je baitul maqdis ne shi wai ya je ma har gaban sama ta bakwai kai kai kai kai waga ƙarya yo ai duka sahabban shi ma ba wanda zai yarda ana nan ko kawai sai aka tarbi ka san yanzu in dai mutanen mu suka yada alheri ba sai shari ta shekarar miliyan kana alheri yadda kai shari ranar nan duk sai an manta wannan alherin naka sai an ce a a a wane ya kaza wallahi duniya ta lalace dan ba a kalla alherin da kai baya sai a kalli sharrin da kai yanzu wannan ba dabi'a bane na mutanen kirki dabi'a ne na kafurai mutanen banza munafikai kalli yadda suka ma Aisha ha Allah ya ƙara ere musu albarka suka ce wai Aisha ta yi zina mata annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ha kawai sai aka tarbi abubakar aka ce to kai fa kaji wai kaji ni muhammad ya ce ni yace wai ya ce ai jiya fa wai jiya bayan an rabu da shi da dare wai daga makka an je har palestine fa kai ji wannan ƙarya kai ba ma nan ba cewa ya je wai har gaban sama ta bakwai a wai ya je sama ta ɗaya ya ga kaza ya je sama ta biyu abubakar kun sani yace cewa ya annabi yace haka wallahi shi ya gani yace wallahi na yarda kaji as-siddiq shi kawai wai annabin ne yake haka yake sai ya yarda kawai a shi yasa Allah ya ƙara masa habban nan yarda har in mutum na son hushin Allah to ya taba su yanzu ba ga Aisha ta taho ba za ka ga ƴan shi'a sun fara shirmansu da hayaniyarsu da tarkacensu da suna addini ina addini yake karan ka ile mu wanda Allah ya yarda su karan ka cewa Allah kile mu Abubakar da Umar a karan ka cewa Allah kile mu Aisha da Hafsa ya zaka kai addini haka ku saurare su da kyau za ku ji suna ile musu albarka annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ta gaya muku mutuwa za yayi haka yama Abubakar yace da ana zuwa da aboki lahira Abubakar da na tahi da kai kai yanzu ko babanku ne mutum zai mutuwa ya ce wani da ana zuwa da aboki lahira ya kama sunan wani abokin shi ce da ta da shi in kai ɗani wannan abokin na ka shi mutuncin shi ka juya baya ga wannan dole za ka bin shi sau da ƙafa matuƙar ba ta ba Allah bane ba ko to amma ɗan shi a duk sun kau da kai kan wannan sun komo suna zagin Aisha wanda an tambayi annabi duk duniya waye so yace Aisha amma su babu wanda suke zagi sai ita duk duniya fa waye so yace Aisha amma kawai suka ce ai Aisha ta ma yi zina shi yasa kai kuma mai imani duk lokacin da kaga ana tuguma ka da wani sharri ko an ci mutuncin ka ko ana ma tabako wallahi wannan alheri ne gare ka ba shari ba ne ba duk a gama musamman baka aikata ba ko lokacin da gaskiya ta bayyana lokacin nan ne za a gane ashe wane ashe ba haka nan bane ashe ba haka nan bane yanzu wanda suka ci mutunci Aisha ba su dama ba ku dauko kissa bawan Allah nan wanda yana sallah mun mishi tayi kiran shi ku tsara mun sunan shi Jurayj ha ƙarshe aka haɗa kai saboda wai shi bai zama cikin maɓannata yace gari ana shegartaka ya koma gehe yana bauta Allah subhanahu wata'ala aka ce ai ku bar shi ba dai saboda ɓanna ba mun za mu mai sheri wata kazo ta ce a barka da shi kawai ta je ta yi cikin ta tace shi ya mutu ciki mutanen gari suka tsara ashe daman ba mutumin kirki ba ne daman mu mun san malimtan ba ta Allah ba ce ko Allah ya tona asirinka Allah kaza Allah duka suka ida ƙarshe ya ɗaga hannu ya roƙi Allah ya bugi jariri ya ce jariri waye ubanka jariri ya ce baban shi wani makiyayi ne ba shi bane ba sai ga su Allah ashe wani Allah ne mun sani ba ashe kaza ne ashe kaza ne ashe kaza ne to Allah subhanahu wataala ya datar da mu shi yasa da Allah mu rinka kalla alkhairi ba shari ba kuma mu rinka yi ba junan mu uzuri kamar yadda ba fa imani bane ba a ce mutum bai saba Allah a'a ai mai imani shi ma yana saba Allah subhanahu wataala kamar yadda mutanen mu suka dauka yanzu daga an ce kai ustaz ne to kawai kai kai annabi ne ba ko kuskure ba kai ba a hada ku ustazai inna lillahi littafin da ake rubuta ma da ni irin shi ne ni magani ko ba haka nan ba daga an ganka kana kama da addini sai a dauka wai kai babu yadda za a yi ka fada cikin saba Allah ko wani iri a'a sai ma Allah zai iya jarabtar ka ko ba haka nan bane ba kuma sannan shi mai imani Allah yake ni suke yi in sun saba mushi a Allah yake daga sun je sun aikata wani wanda abu sai su suna lalle sun zalunci kansu sai su ga sun sun komo suna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya yi ya gafarta musu malam yace shi kuma wannan hadisi shine bukhari da muslim suka rawaito yace وكان احيانا wani lokaci annan Muhammad sallam ya qara yana karanta qaf wal qur'an majid a wa nahwi hada makamantanta sun raka'atul ula a raka'a ta farko kadi ba wai ana kiyaye hatta wata raka'a ce annan Muhammad sallam ya karanta wannan muna ganewa an ce wani lokaci yana karanta suratul qaf a raka'a ne a raka'a ta farko kallin duk maganar da malamin sai ce ma ga hadisi wannan hadisi ma ne yace Imam Muslim ya rawaito shi da Imam Tirmidhi ma ne yace huwa mukharraj wannan hadisi ne ma yana takrijin shi ma allazi ba'dahu tare da hadisin wanda yake ni ba'dahu shine tare da hadisin da yake bayan shi fil irwa a cikin littafin shi mai suna irwaul gharib a lamba hadisi na eh safa na 345 malam yace wa kana ahyanan wani lokaci kuma yaqra bi qitarul mufassal yana karanta a qitarul mufassal surorin da suka ni kowanne surori gajarta a cikin alqur'ani yana karanta su kamar mi malam yace wani lokaci annabi Muhammad sallam yana karanta idan shamsu kuwirat idan shamsu kuwirat ita ce sura ta 80 alqur'ani nan malam yace tana da aya nawa sha biyar a idan shamsu kura ta yi aya sha biyar aya ishirin da tara gare ta kuskure ne na rubutu mun gane ko mu ba za mu ga ayoyinsa wurin ishirin da tara ne mala ya ce shi kuma wannan hadisi imam muslim da abu dawud shi ne suka rawaito shi malam ya ce wa qara'a marratan wani lokaci annan muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya karanta iza zulzilatil ard zulzalaha a sallar asuba annan muhammad sallallahu ya karanta iza zulzilatil ard zulzalaha fi raka'ataini kilataihima ya karanta iza zulzilatil ard a raka'o'in guda biyu baki ɗaya na sallar asuba yace hatta qala rawi har sai da mai ruwaya yace fala adri ni bin sani ba yace anasi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yayi mantuwa ne am qara azalika amadan ko kuma yayi su ne da ganga kun gane raka'a ta farko karanta idza zulzilatil ard raka'a ta biyu sake karantawa shine mai ruwa yace to shi wai annabi ya mance ne ko ko yayi da gangan ne kaga wannan yana nuna muna annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana mantuwa ha ya taɓa yin sallah a zahar maimakon ya raka'a biyu eh, maimakon ya raka'a hudu ya biyu hatta da kanshi a cikin sallafa ya jawo aya ta cije mai sai da ya sallame ya jiyo shi a cikin ku babu wane sai gane ce kana ji na na cije dami ba kada ni ba a sai ta zulla ina dibin ko an shahi ayin ne annabi ya ce musu ni mutum ne kamar ku ina mantuwa kamar yadda kuke mantuwa inda na mance ku tunatar da ni a hatta Allah ake ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai mantuwa ba ni Allah yake sani qur'uka salatan sa sai yake ni illa ma sha Allah zaka iya yin mantuwa amma abinda Allah subhanahu wataala ya so yo kai ba da mantuwa ba da za a samu kabli ko ba a ji mantuwa ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muna ganewa to Allah subhanahu wataala ya datar da mu kun ga mai ruwa ne ya ce wai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mantuwa ne sai malam ya saki lamba ƙasa lamba biyu ko sai ya ce wannan hadisi Abu Dawud ya rawaito shi wal Baihaqi da Imam al Baihaqi bi sanadin sahihin da isnadi ingantacce malam ya ce wa zahir sai dai zahir wannan hadisi annahu alaihi musalla alaihi musallam tsira da amincin Allah su ƙara tabbata ga annabi Muhammad sallam yace fa'ala zalika amadan annabi yayi haka ne yana sane da gangan yace litashri' dan ya shar'anta mana ya nuna mana wannan abin ya halitta kake jin imam ya zo raka'a ya karanta sure ya sake koma ya karanto kace a a kai ta mai subhanallahi kai ne za a ma subhanallahi tunda manzo Allah ya haka sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wallahi sallan nan ko mu dage da gaske mu koye ta Allah ya kammala albani yace ba abin da ya rage mun bayan sallan nan sallan nan ita ce za ta sai ka zama cikin kabarinka ita ce abu tsohon ko da in aka ma hisabi ka sha to wallahi yawa daga cikin mu in kuka ga suna sallah wallahi zaka sautaya musu kuma zaka ga suna nuna su sun wadatu da irin wannan bayanan yanzu da Allah yanzu musamman yadda muka yi karatu annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yazo sallah raka'o'i biyu da ba a bayyana karatu na ƙarshe muka yi bayanin annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana karatu dalla dalla ne aya bayan aya dan Allah malumai da yawa limammai da yawa haka fiye sallah wallahi wani yana Allahu akbar in dai ba a bayyana karatu kahin ka gama alhamdu kahin ka ce a'udhu billahi samir alim wallahi hayya duka kuma sai an zo inda ake bayyana karatu ka je na ta kashe murya yana karatu ka rasa wayya ne sallar take ku auna yanzu sallar isha'i na aka zo ko za ka je an kashe murya da ko'i guda biyu ana ta alhamdu ana ta ana ta ana ta daga an zo inda ba a bayyana karatu ana Allahu akbar kahin kai ma muka ce a'udhu billahi samil alim min ash-shaytanir rajim bismillah an sai ka ce Allahu akbar to wai shi ya karanta alhamdu ko bai karanta ta ba wannan abin ya jima yana bani mamaki kuma ya kamata wallahi mu ji tsoron Allah Allah da muke bayyana ma karatu in ma muka asartawa yana ji ko ba haka nan bane ba in kai a bayyana wa kama in kai a wa kama to Allah bai ji na asarta na bayyana ne yake ji ka kalla sallar nafila yadda muka maida ta shaf shaf ne ida ba mu maida ta komi ba to duka abubuwa ne wanda ya kamata mu gyara yanzu da na yi sallah a zuwa nan jinse na ji kamar amun wata allura wallahi kawai kamar na ga karatu muke yi sallar ta sha bamban na karatun da muke yi ta sha bamban ko ba haka nan bane ba ta sha bamban na karatun da muke yi kuma za ka ga a haka da yawa daga cikinsu ko ba su bukatar a zo a wannan bayanin ba su bukata suna kallon ai kowa ya fahimci addini da Allah a haka aka fahimci addini ha Allah ya kyauta wallahi mu gyara mu gyara in mun zo sallah da ba a bayyana karatu mu ji tsoron Allah ni karatu yadda muke karatun mu a bayyane ina muku magana hanni da nake magana mu ji tsoron Allah mu duka mu gyara kuma in ka ga limami ya cika haka nan bayan an sallame ka tambaye shi kace kana son ƙarin bayani ku ga yadda aka ce muku annabi na yi eh kaka ce kai a'a ce ga yadda aka ce manzo Allah yana yi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana karatu aya bayan aya ne to na ji malam can kuna yi aya bayan aya to yanzu in muka zo inda ba a bayyana karatu sai in ga kahin in zo in ce alhamdulillah kahin in zo malikin mijin sai in ga ko hakun duka to ko ko akwai wani hadisi ne ko ko ya dai ne abin yake kai kana san a dole ba bayani wannan lokaci to in Allah ya fahimci in Allah ya so da alkhairi ko zai gane me kake so ka gyara mishi in kuma yana da girman kai sai nuna sai ya nuna kawai samsam kana son ma ka ci mutuncin shi ne da yawan mu wallahi ba mu ɗaukar gyara da yawan mu daga an ce ma gyara kaza sai ka ga cin mutuncin ka ne ake so a yi mai yawancin mu ko tsayuwar sallah muka yi kallaya ne muke yin ta Allah ya kyauta malam yace wa kana yaqra bi wa kana yaqra bi suratul rum wallo kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya karanta min suratul rum suratul rum ma yace ita ce aya ta 30 daidai a cikin alqur'ani tana da ita ce sura ta 30 daidai a cikin alqur'ani tana da ayoyi guda 60 ha malam yace wannan hadisi shi kuma imamu nisa'i shi rawai imamu nisa'i shi rawai to shi wa ahmad da ahmad wal bazzar da bazzar bi sanadin jayyidan da isnadi wanda yake mai kyau malam yace hada kun ga wannan yace huwa allazi taqarra alayhi taqarra alayhi ra'ayi akhiran mala yace kaga wannan ko shine abinda ra'ayi na na karshe ya tsaya akan shi mala yace khilafu ma kuntu zakartuhu fi tamamul minna mala yace sabanin abinda na rubuta a cikin littafi na mai suna tamamul minna fi ta'liq ala fiqh sunna kun ga nan mala yace ni a cikin tamamul min na mala ya kawo wannan hadisi ya ce hadisi ne wanda yake bai inganta ba gashi nan wurin mala ya ce a lamba a takarda na 185 ya ce to daga baya sai ya gano hadisin ya inganta ya ce shi ne yanzu wannan abin da nake kan shi me yake nuna ma ya sabka daga saman kan wancan magana to kaga ya daidai ma da abin da muke magana malumai da yawa da ustazai kanana kanana ire-ire na mafi yawanci ba son kace musu kaya kuskure mafi yawanci ba su kace musu gyara kaza to su suwa ne ne koko mun kun mance hadisi na muka karanta da kuwancan satin na Jabir shugaban malumai mutumin da ko suwatul Fatiha kadai yake karantawa cikin sallah ya je shi da shi da wannan mutumin kara wani annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi yana mai shi yana da gaskiya ha bai ji ba ma'az jazakumullahu khairan ma'az shi ne shugaban malumai ha amma ga shi ga wani mutum mutumin nan bayan alhamdu yake shi bai iya komi ba kuma sallah sun warko har karshe da alhamdu yake yace ma annabi kai kai da ma'azu gungunin da kuke bai iya shi ba ni ba ban iya shi ba ban iya shi ba ban amma kaga saboda shi ke da gaskiya annan Muhammad sallam bai kalli cewa a ma'azu kai ne shugaban malamai kana da falala kaza kana da falala kaza saboda haka ake mutuncin wancan abin da ke daidai ko kamar maganar Umar in dai ka gano gaskiya ce aka gama kai haƙuri ka amsa ina ma kaina nasiha da ku wallahi har in mutum ya zo ya ma nasiha in dai gaskiya ce ya gaya ma ko kaka kalla duk abin da ya zo da shi na cin mutunci ka amshi wannan ka ɗauka kai yanzu gyara ne ya zo ma da shi in ba ya yi ya ce mutunci ne ka ya tsakanin shi da mahallicin shi ne akwai wani da ya kira na kawai shi asali abin da ya so ya ba gaba ko ya same ni ta inda bai kamata ba mala ai wuri kaza na ji maimakon ka ce kaza ka ce kaza ce kaza ko ce ne ce to na yi kuskure ne shi ke dan sai shi ban ba ji magana ba ba dai ya ji na ce ba na yi kuskure a zamna lafiya ko ba haka nan ba in nace ba haka nan jayayya ce za a yi sai to shi yasa kuma za ku ga hatta karatu da muke wa duk in muka zo karshen karatu zan ce inda kuka ji an yi kuskure ko a gyara saboda ni har yanzu ni bin ya zaba bin wadatu da cewa ni na iya karatu ba koyan karatu ni ke yasa in dai ka kuskure na ko wallahi ko ha buɗe suke zo ga mun sai in gyara ba wani abu bane ba to haka ake son mu duka mu tasirantu da wannan sai mu zama lafiya amma har in ka ɗauka cewa kai yanzu ka kai wani mataki ne ka kai sidratul muntaha to kana cikin matsala an tambayi imam malik tambayoyi da yawa ya ce bai sani ba satin wancan da malayin muhadara ai kun ji imamu shafi'i ko tambayoyin da aka zo bai da sai sai da ya kwanta ne ya rinka samun wasu abubuwa ko a to haka nan ne addini yake shi addini na Allah ne ba na wani bane ba kun ga malam yake fa sai daga baya ne gano cewa ga wannan hadisin can hukuncin kuskure ne to kaga ina masu cin mutuncin malam albani su ce malam albani kaza malam albani kaza malam albani kaza ina daga cikin baiwar da Allah ya mai mutum ne mai saukin kai daga nan maradin kai kira albani a Saudiya ko a Masar kace mai malam kaya kuskure wuri kaza kawai abin da yake jira ka tabbatar kuskuren ne zai gyara in kuma shi da kanshi shi yanzu nan shi ne da kanshi ga kuskuren shi ka dauki kiyamu Ramadan nan shi ko ko wani littafi ne ko a samu jana'i zaka ga inda yake bayani wani ya ce mai wuri kaza ya kuskure kuma da ya dibo sai ya gano kuskuren ne sai ya gyara mara albani yace wani kuskuren ma in kaga nayi shi ko yace zaka ga kuskure ne wanda yake a ka'idar karatu ko dalibi karami bai kamata ya shi ba yace sai kaga ni da kaina wani lokaci in naga kuskure ko yace har sai in mamaki wayya aka yi ne wannan kuskure yace sai in tana aiki ta kamala ga Allah take ni mutum ne zai iya yin kuskure Allahu akbar ko ina da littafai na shi inda ya baro wasu maganganu na shi ya dawo kan kaza amma nan za ka ji malami ya yi magana kan kaza daga baya ya gano wannan abin ba daidai ba ne wai kumiya yake ji wa mutane wannan bayani ya ce kaza ba ya sabi da ni kai da ba Allah ba hatta alqur'ani ya akwai nasu da masu ko ko hatta alqur'ani akwai Allah ya ce kaza ayi kaza daga baya kuma Allah ya ce an soke wannan ayi kaza kuna tare da ni kawai malam ya ce wa marratan haka wani lokaci sallar subhi annan muhammad sallam ya yi sallar asuba bi makka a garin makka fasabta bi suratul mu'minin annan muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ya bude da wannan sura ita ce suratul mu'minin suratul mu'minin malam ya ce ita ce sura ta 23 a cikin alqur'ani tana da ayoyi guda 118 ko malam yace hatta jaa zikiru Musa wa Harun as-saida annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kawo inda ake cewa inda ake ambata annabi Musa da Haruna malam yace au zakara inta ko kuma inda ake ambatan annabi Isa malam yace shakka ba'da ruwat malam yace shakka ce ta wanda suka rawaito hadisin shine suke cewa wani ya ce to ko annabi ya kawo inda ake ambata annabi Isa ne da annabi Musa da annabi Haruna ko ko inda ya kawo inda ake inda ake ambatan annabi isa malai ta akhasuhu silatan faraka sai kaman ai murya annabi muhammad sallam sai kamar tari ya kama annabi muhammad sallam muna fahimta ko sai annabi muhammad sallam ya yi ruku kaga nan ba akwai hikima in kana sallah kai ji abun kai na kana ta tari oh ai hakuri duka tahi wataƙila gajiya ce wataƙila wasu abubuwa ne makamanta haka ko ba haka nan ba sai ta yi idan ina kallon saboda lokaci za mu iya saurarawa nan sai zama na sati mai zawa in Allah subhanahu wata'ala ya kai mu sai mu tashi inda mala yake cewa wa kana ahyanan yu'annuhu fiha bisafat wani lokaci annan Muhammad sallam yana musulmanci da suratu safat eh za mu saurara insha Allah ta'ala saboda wani bayani da nake son in cike da shi wanda zai iya zama a matsayin kama kashfin shubuhat shi ne yayi wasu shubuhogi da wani hito yana da awakan cewa ayi wanda na harko dai in ya saurari bayanin in ba labari aka ba shi ba to ya yi min karya ko kuma ya yi san rai shi ne ya ce mahi yawanci maganganu da ake yi duk ƙarya ne a yanzu littafi ne muka buɗe muka karanta ko to yanzu dan Allah ta wani ce wannan magana ƙarya ce a kaga wannan kalubale ne zuwa gare shi sai hiddo ina ne ƙaryayyacin suke sannan magana na gaba yace kan raddi da aka yi ma malar yadu jiya na sake yaɗa raddin da aka ce malam ya ce laya ta qur'ani ta halitta muke wannan ba daidai bane ba in karatunmu ne da ce ba malam ya so ya bayani shi yasa yake an ci mutunci sai na sake hiddo abin na yaɗa shi saboda wanda ba su yi ba su ji mun kalubalance shi kaf cikin bayanin da na yi kuma hanko har ƙarshe hiddo cin mutunci guda kaf babu cin mutunci kuma mu da mun cin mutunci bai dace da mu ba saboda masu da'awa ne haka ƙarya kuma sai abu na gaba da yake cewa yanzu za ka ga ana shiga cikin YouTube ana shiga cikin Facebook ana yaɗa karatuttuka da sauransu na harko dai Facebook ko kuma YouTube ba ɗakin tsoho wani bane ko tsohon wani ne ko ba haka nan bane ba balle ya hana wani ya shiga kai ma ba a hana ka ka shiga ba kuma wuri ne wanda yake na yaɗa da'awa ko ba haka nan ba kenan abin da muke kira shine dukka wallahi kan wani hassada ko san rai ya ja ka ci mutuncin wani ko ka yi ma wani ƙarya wallahi bayanan da ya yi cikin ɗari wallahi tamanin in su ƙarya ne ƙarya ne ya yi kuma na ƙalubalance shi zai iya nisawa ya warware wannan bayanan sam sam mu ba cin mutunci ba ne gabanmu da Allah yanzu karatunan da muke sun harko har ƙarshewa muka ci mutunci kawai cewa muke ga da annabi ya ce kuma mutane su gane shi wa addinin nan dole in dai za a yi shi sai an zo inda wani wuri yanzu nan da yawa daga cikin mu zaka ga an zo wani wuri wani matsalar zaka ji kamar da kai ne ake ko ba haka nan bane ba ni ma wani wuri zaka ji kamar matsalar ina karatun da kaina ne nake to yanzu dan Allah saboda Allah sai in bar wannan abu ko ba haka nan ba kuma su malumai su san amana ce kansa Allah subhanahu wa ta'ala ya dora in dai kace zaka da awako to dole zaka fuskantar wannan matsalolin muna fahimta dole za yo annan Muhammad sallam ni ba kulla mishi ba a an kore shi daga garin yana kuka yana zai barin maka yaje da'if karshe ta aka jere shi har aka hiddo mai jini ko ba haka nan bane ba wasu irin maganganu ne ba a yada ba an ce mai makareci an ce mai matsiyarci an ce mai mawaki an ce mishi boka an ce mai mahaukaci ai sai sa wani daga cikin masu wanda muke karatu ta da ku sharadin da aka yace malam naji ana ta zage zage to kai zagi kawai kake jira ai ka jira saura kisa ko dari ko ba haka nan bane ba ko mu nan kulkuta ina malam Jafar yake kowa dai ya san malam Jafar har ɗan bid'a cewa suke malam Jafar ya iya bayani ko sun bar shi a yana sallah asuba suka kashe shi to kowa ina malam Albani ka ba kake shi kai ba ni suka kai yanzu ganin ka zaka ga gaskiya su barka wallahi ba su barinka shi yasa ita da awa in mutum za yi ko to dole sai ya sadaukar da gangan jikin shi sai ya sadaukar da shi karan kanshi dan kuna kallon wannan karatun da ake da sauki ko wallahi akwai wanda suna nan matsalar su wannan karatun suna nan duk hanyar da ya kamata su bi suna kokarin ya za su su ga sun dakile an bar karatun nan an bari kuma ka ce musu zo su yi bayi ba za su ka tara suka ce me matsalar ko in an bar wannan karatun wallahi ba su da ita kawai danni za a cewa wane ne yake gai kun gane danni za a cewa yanzu kamar wane shine zai zama na a ce mutane suna saurare dan kaza dan kaza duka wasu abubuwa wanda bai kamata ba a ce mutum ya kawo su cikin kai to shi yasa haka kuma dalibai ko da ni wanda ni ban ma kai kuma a mataki na karatu dan karamin dalibi wallahi in dai zaka da awa ko wallahi sai ka fuskanta sai ku cire da awa ko cikin fada ku yau fada ce wagga inda kuke zama in dai kace kai zaka kwatanta gaskiya in ana gulman wani kace jama'a ku saurara wannan ba daidai bane sai an zage ka an ce kai munafiki ne kai kaza ko ba haka nan bane ba to me kake tsammani ga malami wanda zai ta wace kaza ba kyau kaza ba kyau kaza ba mu kyau yaban shi za a ai in dai zaka yi gaskiya ko to dauki yanzu misali mal albani sai da ya mutu sannan aka gane alherin shi duk matsalar da aka shiga sai a hiddo karatun shi ko har wani ya hito kyauta wai da Allah ka kore na muna hankali albanin nan ya mutu ne ko ko koyo shi kuka yi wallahi haka ya hito yake wai ka kore yanzu hatta matsalar nan ta zanga zanga da za a Nigeria sai da aka haido karata albani ba wuri ɗaya ba wuri biyu yana magana zanga zanga ba ta dace da musulunci ba yadda ka san da ran shi yake magana yace da mun na san sai na mutu za ku rinka hiddo wasu maganganun nawa yace sai dai a lokacin ba su da amfani saboda hasada da bakin ciki irin naku na ɗan ƙungiyanci sai ku tsiyarra da abin da muke gaya muku sai abu ya haru sai ku ce daman gashi albani ya gai wallahi duk wanda kai ni a kwanan nan akwai wani ustazu ne fa da kan shi yake ce mun wallahi shi ya wai ya kasa wai zuciyar shi wai an yi albani ya mutu yace zai tambaya amma ka aga kamar yace dan gani yake duk abin da ake ciki sai a turo wa'azin shi to kaga malami mai rawa amma zaka samu wani wai shi nan maradi wai na wai shi bai da albani malami bane ba wai anan maradi shi da amaradin a cikin lungun sa ma babu wanda ya san shi ha wai shi bai yarda albani wai da mun sai ka da shi malami ne ai ba sai ka yarda ba shi da mun yace da abin da yake yana neman yarda Allah ne kuma kahin ya mutu ha sai da yake ya san duk wani nauyi da Allah ya dura mai kanshi shi ya gama yake ko yanzu ya kwanta ya mutu ko yake bai shakka kana ji wani ko Allah wai bai shakka yake duk abin da ya kamata ya wa'azi kanshi shi wallahi ya san yayi wa'azi kanshi bai taba kwana ba kan tsoron zai magana kan kaza ko a kore daga masallaci ko a hana ya wa'azi ko a hana shi abin duniya yake kowaye a duniya sai da ya magana kanshi ku je ku bincika ku ga hatta manya-manyan duniya irin su bilga sun yi faɗa da albani mai kuɗin duniya sai da ya zo har zariya dan ya ga waye albani kan albani ya yi magana kan polio ya ce polio ba bilga shi ke rike da kwangilar polio ta duniya to malumai ne wanda suke walayi tsakaninka da su sai dai addu'a duk hasadaka to su sun ma mutu kuma ƙarshe ga kan sai zamana a garinku a wallahi yadda ake sauraron malam albani malumai da yawa yadda ake sauraron malam jafar malumai da yawa da suke rayu ba a sauraron su haka nan ko ba haka nan bane ba a gidan rediyon garin ku an kisa karatun ka an sa nasu a gidan telar kasar ku an kisa karatun ka an sa nasu ko ba haka nan ba wai duk wanda ya tashi magana wai ku da Allah daga an yi magana sai ku ce malam Jafar kaza malam Albani kaza ayyaya ni ya matsalaka baka yarda da abin da suke ba ko kai ma ka karantar da mutane naka ko ba haka nan bane ba to shi yasa mu ji tsoron Allah subhanahu wataala duk abin da muke wallahi mu dai miyar da Allah amma dai ko cikin ɗan duniya ka sa gaskiya ko kamar ko a gidanku duk abin da zaka yi kace a ji tsoron Allah zaka ga ana kai dan matsala ne duk abin da ake kai sai ka ce kaza sai ka saboda me ka ce kai gaskiya kake son a yi to balle malami ne da awa shi da kanki malam albani Allah ya san shi shi ya san rayuwar irin su tana cikin haɗari ko ba haka nan ba wanda yace ya san ba su jimawa duniya yace mu kowane lokaci muna tahiya jiran mutuwa muke dan mun san ba su baro malam Jafar haka yace in ina karatu in kana tsoron mutuwa kaka matsosan harko ka a halbobin niga jini ya same ni ta bata ma shadda ka mai tsada kuma haka aka yi wanda suke san harko sai da aka kashe suka yi aka kashe malam Jafar kudin wani ya ci matan wani ya nema a ko ko ko wani ya tarbe ya kashe kawai ne matsala sun ce a zo a yi addini yadda Allah da annabi ya ce to shine matsalar su malam Jafar ba ma'aikacin gwamnati bane haka mala albani ba yan siyasa bane ba ni suka kawai gaskiya ce ba to kai yanzu Allah kyauta bare in takaita kwarai saboda lokaci yayi abinda muka karanta ne dai Allah subhanahu wataala ya muna tarayya cikin lada kuskure kuma Allah ya yi mana kenan inda kwai mai tambaya ko kuma wani wuri da aka ji an kuskure insha Allah za a iya tunatar da mu نعم عليكم السلام bai ji ba eh ai shi wannan zaman tahiya da kaji ana in an ce zaman tahiya ne na ƙarshe kenan yanzu dan ya kama kai tahiya uku in ka zo zaman tahiya na tsakiya ko za ka yi kamar yadda kai wancan zaman tahiyar na farko ne zaman tahiya na ƙarshe shine za ka wannan zaman tahiya wanda ake annan muhammad sallallahu alaihi wasallam yana yi a zama na biyu in an ce zama na biyu ana maganar mutumin da ya samu sallah farkon ta zuwa ƙarshen babu tahiya ai ba ma wani sabani wanda wanda ya shahara ga malumai in kai sujada kabli ko ba adi in sujada kabli ko ba adi ta kama ka a cikin sallah ko kana ida babu wata tahiyya da zaka sujada kawai zaka yi ta sallar eh kware da gaskiya akwai magana to ai ana magana da ake cewa bakin da aka ce ga shirya annabi kanka za to an gama kawai eh na malam alaikum salam eh wannan ibn hazm shi ya kawo wannan bayanan shi al-muhalla na shi shi ya tattaro shiryoyi ga shi yadda mai kasar zai iya bin kaza zai iya bin kaza ka fahimta musan ƙarin bayani ya dauki al-muhalla na ibn hazm zai ga duka wannan bayanan insha Allah alaikum salam na'am yanzu ka zo an tada sallah ko to in kai Allahu akbar liman na karatu ko za ka yin du'a istifta in sallah ne ma wanda ba a bayyana karatu in kai Allahu akbar kai du'a istifta za ka yi isti'aza kai ba kuma la sai ka fara karatu alaikum salam wa ba a barin ya tsatsaye kada shi aiki kware da gaske in ana zaman tahiya wanga wuri ne wanda yake mutane da yawa asali Allah gyara in ana tahiya idanuwanka suna kallon dan yatsan kai ba inda kake sujada ba sannan kana kada dan yatsan zaman tahiya na farko da zaman tahiya na biyu sannan zaman tahiya na farko ana yin salatu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ma nan wata matsala ce wanda za su ga limammai da yawa kai kahin kai tahiye kahin ka ida ka shiga salatu annabi shi har ya ida amma iya miƙe yana karatu ko su da sai haka ko ba haka nan ba Allah gyara wallahi mu tashi sani da gaske sai ayi da gaske addinin nan kawai ayi bayani yadda yake eh idanuwanka za su rinka kallon ɗaya tsanka za mu zo mu ji bayanin na nan gaba insha Allah to tambaya ta karshe alaikum salam yace ayyamul bid in ya hado ta mai fararen dara rake sha uku ko sha hudu sha biyar da ake na kowane wata in ya hado ta mai in ya hado ta mai ba ai da azumin da yake na nafila ne in ya hado ta mai ba ai in dai ba farilla bane ba saboda hadisin karar cewa la tasumu yawm sabti illa fi mafsada alaikum kakuyi azumi ranar sa ne bi sai azumin da Allah ya fallanta muku lallai za ka ji malamai suna ta tawili ai in azumi ne mai sababi in azumi ne kaza in azumi ne kaza azumi ne kaza mu dai mun wadatu da wannan magana na annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a a zai ya keta zai in ya zo tare bi sai ya keta ne alaikum salam Eh. yo sabida arfa eh yo wannan filozofi ce siyasa ce kawai ba wani abu ba hadisi yake ba a same di ko misali sai kai kace ai arfa zaka azumta ba same di ba ko a sabida arfa ce ko to kowa ya ce alfa ta haɗo samedi ta shiga cikin wannan hanya ai alfa samedi ta haɗo ko yanzu kai da bata zo samedi ba ka yi magana ba ka magana ko saboda ta zo samedi ne ai akwai hadisin da ya bayana azumin alfa ko to daga baya sai annabi ya ce kuma duk azumin na nafila ta asukur ai azumin nafila ranar samedi kawai abinda in ka ji mutum duk ya gama gewaye gewayen shi ta kashe malam wai ita arfan nan wajibi ce ha zai ce ma suna ce musu sahabiya an so ne kai in ba kai azumi arfa ba za a baka zunubi za a baka zunubi kina azumin nafila ne to ba a yi ranar same ne duka wallahi ci da zofi ce kawai tawili ne za su yi kai a ce ai in kai kaza in kai ka ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce ka a shigo wannan masallacin to ne ta ai kuna iya bi kawai a huda ai ta kofa ne aka ce ka a shiga ba an ta ka a shigo ba kawai ka a shigo na wata wai ta tambayi malam wai mijin ta yake kasa kus in ta hita ta ko wannan ka almasa wai ta hita ta taga ai kaga ta rena shi ne ko ba haka nan ba ai ba wai asali ya ce ka hita ka abu ta koha bane ba a'a in an ce ka hita ta koha ne ake magana aiki tacce ba ke da yake magana to Allah ya fahimtar da mu kuma Allah ya gwada mana gaskiya ya ba mu ikon binta Allah ya gwada mana ƙarya ya ba mu ikon kauce mata Allah ya biya mana bukatocin mu na alkhairi baki daya ya sa mu rayuwar mu albarka ya sa mu ayyukan mu albarka ya sa mu kasuwancin mu albarka Allah ya sa albarka a cikin sha'anin mu baki daya Allah muna roƙonka ka tsare mu da duk sharri abin da ka halitta Allah muna roƙonka kai gafara ga uwayenmu da malumanmu wanda suka rasu wanda suke rayu kuma Allah ka sa su cika da imani kuma in ta mu ta zo Allah ka sa mu cika da imani duk musulmin da ke cikin wani kunci ko damuwa Allah ka san shi ka san yanayin da yake ciki ya Allah ka yaye mishi ya Allah muna roƙonka ka kashe mu muna musulmi ya Allah arzikin da muke roƙorinka ya Allah shine ka kashe mu muna musulmi ya Allah ka raba mu da shirka ya Allah ka raba mu da bid'a ya Allah ka raba mu da duk wata talabaɗiya a cikin addini ya Allah muna roƙonka ka ɗauki rayuwar mu akan aikin da shine ka zaɓa ka yarda da shi ya Allah muna roƙonka karatun da muke ya Allah ka sa musu albarka Allah iyanmu da matan mu su ma ka sa musu albarka kasuwancin mu da aikan mu Allah ka sa musu albarka ya Allah ka zama da ƙasar mu Nijar lahiya da sauran ƙasashen al'umma musulmi baki ɗaya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.